alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau alhamis 19 ga watan zulƙida hijira 1441 daidai da tara ga watan julai miladiya 2020 za mu ci gaba da sauraron fassarar diwanin maulan musa faidati sheikh ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu a cikin juzi'i na biyu izin iksiru sa'adati fi manji sayyidi sa'adati sallallahu alaihi wasallam muna cikin harful aini a barkon bada na hawal marafiyar ma'u shehu yana fassara mana baiti na 22 wa ahalamu kalkillahi a adalu kalkihi malam kabiru yahaya zai ja mana karatun diwani malam muhammad bashir yusuf zai ja mana bakin diwani shehinmu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ما أهلام خلق الله أعدل خلقه من الناس أسخابا من الناس أشجابا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ما يخدم للأهلين يقصفنا له ويقطع لأما واوى للثوب يرقى لا إله يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشد حياء وياتي لمن دعا ويغضب للمولى إلى الحق يرجع لا إله يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يتورع عن حلال ولو هلا ولم تلفه في غالب الوقت يشبع لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول يا الله ويركب أحيانا جوادا ومرات حمارا وهين الراجل يتقلب لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويركب أحيانا جوادا ومرة إمارا وهينا راجلا يتقلب لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويركب أحيانا جوادا ومرة إمارا وهينا راجلا يتقلب لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مصاحبة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائد إلى داءة مولاه بما وآمن اللين والإجلاز وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كسر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da sana'armu wadda muka fi ƙwarewa cikinta ita ce mahabbatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam a maulanmu shi ibrahim radiyallahu ta'ala an wardahu annabi amin yana gaya mana ɗabi'un manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan ya ƙare gaya mana wato irin kyawun halittarsa dama kamar yadda muka faɗi cewa ita wannan wato wannan kasida wannan harafi a barkun bada wato rabinta tana magana ne akan kyawun halittar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rabinta kuma yana magana ne akan kyawun ɗabi'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shehu radiyallahu anhu ya gaya mana irin kyawun halittarsa bai bar mu ba har gashi sai da ya gaya mana yadda gashin yake da yadda ƙwayan idan yake da yadda gashin makibtai yake da yadda gashin gira yake sallallahu alaihi sallama har ya gaya mana ma yadda tafin hannunsa yake da yadda yatsunsa suke ya gaya mana sallallahu alaihi sallama mutum ne mai matsakaicin tsawo ba dogo ba ne ba gajere ba ne ba mai jiki ba ne ba ramamme ba ne amma ya fi kusa ya zuwa wato tsawo kuma ya fi kusa ya zuwa jiki sallallahu alaihi wa alihi sallama to shine a jiya shehu radiyallahu ya sauko da mu yana gaya mana irin ɗabi'u da halaye na manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce wa ahlamu khalqillahi adalu khalqihi minan nasi askha bal minan nasi ashtau manzo Allah sallallahu alaihi sallama wato ya yi karatu a halar ubangiji ubangiji tabaraka wataala shine malaminsa saboda haka ya wadata halitta baki ɗaya da kyawawan ɗabi'u wa qad wasi'a al-aqwama hilman wa basatan wa saru sawa'an fihi wa huwa lahum abu muhibun idza laqaitahu an badihatin wa imma tukhalidhu fa hulmun muhabbabu sallallahu alaihi wa alihi sallama a shehu yace adalu khalqihi shine mafi adalcin halittar Allah har muka kawo misalai akan irin adalcinsa har abin da zilko ya saratu la'antullahi alaihi ya masa sallallahu alaihi wa sallama wanda idan wani aka yi wa to hankali sai ya tashi a wannan mazauni babban mutum mai kamala mai daraja wanda kowa ke ganin kimarsa annabin Allah manzo cikamakin annabawa yayi rabo wani ya tashi ce ba ya adalci ba a cikin jama'a amma annabi hankalinsa bai tashi da aka yi rabo abinda yake cewa idil wallahi inna hazihi la qismatun ma udila fiha adil a adil ya ce wai wallahi ya rantse da Allah wannan rabo da annabi ya yi wai rabo ne wanda ba a yi adalci a cikinsa ba wa ma'uri da fiya wajhullah ba a nufi zatin Allah da wannan rabo ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wai hak kagan wannan cewa zai ni kake gaya wa haka kaga almajirai sai sittin zirake sai sahabbai sai hankali ya tashi sai a fara dukansa masu takubba kuma su zaro amma annaba hankalinsa a kwance saboda adalci bai ce ni kake gayawa ban yi adalci ba baka san ni ina magana da Allah ba baka san mala'ika jibrilu na zuwa wurina ba baka san a sai ce wai hak amma kai kai canka faman yi adil wai zai yi adalci illam adil idan ni ban yi adalci ba khiftu wa kasirtu illam adil na taɓe kuma na yi asara in har ni ban yi adalci ba sallallahu alaihi wa alihi sallama shine shi ya ce a rabu da maganan zulko ya sara annabi shine a adalu khalqillahi sallallahu alaihi wasallam shine mafi adalcin halittar Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama minan nasi
bismillahir rahmanir rahim na'am da sunan Allah mai rahama mai jin kai wa sallallahu ala nabiyil karim tsiran Allah ya tabbata bisa annabi wanda yake mai girma minan nasi asha ya ce to ba adalci kurum ba shehu ya ce kaga ya fi dukkan halittan Allah juriya annabi ya fi dukkan halittan Allah haƙuri An- annabi ya fi dukkan halittar Allah rangwame annabi ya fi dukkan halittar Allah sassauci sallallahu alaihi sallama sannan sai ce to kuma ka sani fa annabi ya fi dukkan halittar Allah adalci bayan ubangiji babu adali kamar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce to banda adalcinsa kuma ya fi dukkan halittar Allah baiwa shi ne mafi kyauta daga mutane ga baki ɗaya ana samun masu kyauta a mutane amma manzallar shi ne mafi kyautarsu annaba masu kyauta ne manzanni masu kyauta ne waliyai masu kyauta ne salihan bayi masu kyauta ne amma manzala shi ne ashaminan nasi shi ne mafi kyauta daga mutanen duniya baki ɗayansu sallallahu alaihi wasallama shi yana masa kirari wa ashahumu nafsan lada kulli maganami sai na ali karramallahu jahu radiyallahu ta'ala anhu yana sifanta shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi kaffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi baiwar mutane tafin hannu Ah, Abdullahi ibn Abbas yana cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khairi ajwadan nas bil khairi manzo Allah shine mafi baiwar mutane a wurin bayar da alkhairi sannan sayyidina Anas ibn Malik yana cewa lam yus'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu ala al-islam illa a'dahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba roƙonsa wani abu ba a bisa musulunci sai face ya bada shi minan nasi askha wato wani mutum ya taɓa roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa riga mai kyau riga mai tsada ya fito gida balaraban ƙauye ne annabi ya fito yana kamshin nan nashi yadda ka san sahabbai su yi tafi kawai balaraban ƙauyen nan daga ido da ya ce cika amma ka kyau ina ma ka bar ina ma ka bar rigar nan annabi ya ce jira ni manzo Allah ya shiga ciki ya cire ta ya ninke ta ya saka a wani abin nan ya kawo ya ce gashi shi koyi ta godiya sahabbai ko suka dinga hararan daga sa rigar babbar riga ce mai kyau amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cewa ina ma da ina ma kaman ka rigan nan ta burge ni ina ma kaman annabi ya ce jira ni ya shiga ya cire ya bashi wani mutum ya taba roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa riga mai kyau riga mai tsada ya fito gida balaraban kauye ne annabi ya fito yana kamshin nan nashi yadda ka san sahabbai su yi tafi kawai balaraban kawai nan daga ido da ya ce ce ka amma ka kyau ina ma ka bar ina ma ka bar rigar nan annabi ya ce jira ni manzo Allah ya shiga ciki ya cire ta ya ninke ta ya saka a wani abin nan ya kawo ya ce gashi shi koyi ta godiya sahabbai ko suka dinga hararansa daga sa rigar babbar riga ce mai kyau amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cewa ina ma da ina ma kaman ka rigar nan ta burge ni ina ma kaman annabi ya ce jira ni ya shiga ya cire ya bashi ummul mu'minina sayyida aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa masu ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu famana'a ba a taba roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ba ko mun kankantan shi ko mun girman shi sai ya mika sai ya bayar sannan aba usaidin malik ibn rabi'a yana cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yamna'u shay'an yus'al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai taba hana wani abu in an roke shi in dai an roke shi to zai mika kawai Anas ibn Malik Allah ya kara mar yadda yana cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaqulu li shay'in yus'alu la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba a taba roƙon shi wani abu ya ce la la a a ko babu shine shi wace kai minan nasi askha minan nasi aska wannan babban annabi wannan babban manzo ya fi dukkan mutane baiwa da kyauta wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rabo kasan in yana rabo kyansa karuwa yake in yana kyauta zaka ga fuskarsa tana haske yana jin daɗi yana shi kai da aka ba baka fi shi jin daɗi da ya baka haka annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mu yanzu zaka bayar zaka ringa jin wani kunci ka ji wani damuwa ka ji shaidan yana jajjan ka baya kar ka mika amma annabi sallallahu alaihi wasallam in yana bayarwa dadi yake ji an taba kawo masa kudi mai yawa yasa aka kawo tabarma aka shimfida ya zube kudin din tsaiki yana mikawa din tsaiki yana mikawa wasu ma an ba su sai su sake kewayowa sabai suna wannan an bashi annabi yana cewa kai ma in kana so kewayo an kara ma haka ya rabar da kudin bai shigar da ko kwandala gidansa ba sallallahu kuma ana bukata amma saboda yana kallon duniya da gefen idansa na hagu bai shigar da kwandala ciki ba to yana ƙara rabo sai ga wani talaka nan a guje a guje ya rasulullahi ban samu ba sai manzo Allah ce ma indi shay'un walakin ibta alayya fa iza ja'ana shay'un qadaina yace yanzu ban da komai na bayar ya kare amma je ka abin da kake so ka je ka ci bashi in Allah ya kawo wata falala zan biya dan Allah ka ji wata wani irin kyauta ba annabi ba zai wannan wai kai bayar ka bayar wani ya zo daga baya bayan ya kare kuma ka ce wai ya je ci ma bashi shine sayyidina Umar ransa ya baci sai ya ce ya rasulullah ma kallafaka Allahu ma la taqdiru alayhi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ka sauƙaƙa wa kanka Allah bai dora maka abin da baka da iko ba ka bayar ka bayar wannan mutumin ya zo a gaya mari ya ƙare mana kai tashi manzo Allah sai ya canza fuskarsa da ya ga Umar ya yana nema ya kori mutum to da annabi ya canza fuskarsa har aka gane bai ji daɗi ba sai wani balarabe yana gefe sai ya ce ya rasulallahi amfik wala ta min zil arshi iklala ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta bayarwa kai ta ciyarwa kar ka taba jin tsoro matukar taskar ubangijin al'arshi ba ta karewa sai kawai ya waiwayo sai da fuskar annabi ta haske da ya kalli mutumin sai ya ce bi zalika umirtu ka amma kaman ana ma wahayi yadda ka faɗan nan haka aka umarce ni in ta bayarwa yadda ka faɗa haka aka umarce ni in ta bayarwa shi ne shi ce minan nasi askha sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi baiwa daga mutane baki ɗaya tafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam girgije ne tafinsa girgije ne na alkhairi sannan hannunsa kuma ruwan sama ne ruwan sama ne na baiwa kai bari ma dai annabi ya fi girgije ya fi ruwa zubar da baiwa ya fi ruwa saurin gaggawa zubar da baiwa kuma annabi bai da lokaci wurin baiwa amma ruwan sama yana da lokaci sai damuna in damuna ta wuce sai ka ji dip amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bazara ba damuna ko da yaushe baiwa yake kur sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa gaba ɗaya bai salla ba la bai santa ba sai dai a tahiyya kawai ashhadu Allah ilaha illa amma an ba wannan ba annabi bai san meye la ba shine har wani mawaki ke masa kirari ya ce wai ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahudu kanar la'uhu na'amu manzo Allah bai salla ba sai dai a tahiyyarsa ba dan tahiyya ba at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu har zuwa karshe to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai salla ba ashhadu an la ilaha illallah shine kawai wurin wannan la nan ne zaka ji ta fito a bakin manza amma ba wai a zo a ce ana nema ya ce la ba idan babu shiru za a yi to kai zaka gane sauran in ko akwai ko ba yawa ne ko iyakan shi kenan a gidan za a dauko a baka a ce je ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya wadata mutane ya wadata mutane da baiwa bai taba koran almajiri ba bai taba koran maroki ba bai taba koran mabukaci ba bai taba koran mabukaci ba shi yasa muke tausayin gwamnati kuma muke tausaya wa kawunanmu saboda mu masu biyayya ne gare ta kuma mun lura tana so ta tsokan ubangiji idan ubangidanka ya tsokano wanda ya fi ƙarfinsa har kai ma ka shiga uku to gwamnati tana so ta tsokano ubangiji koran almajirai da wulakanta su manzo Allah yana son su wa ma haqqaral miskina yad'u jami'ahum wa billahi maulal khalqi zal khalqa yajma'u to ga yau an waye gari shugabanninmu ba sa son almajirai ko da ke haina zumun ba mu gane ba almajiran ne ba sa so ko kuma karatun alkur'ani ne ba sa so allahu alam da suna kusa ne sai su ba mu amsa amma ba mu san wanne ne ba sa so ba a ciki almajiran ne ba sa so ko ko karatun alkur'ani ne ba sa so kuma amma mu muna gani musulmai ne ai to allahu alam ko da ke wai larabawa suna cewa man jalasa janasa zama da maɗaukin kanwa yana kawo farin kai idan mutum musulmi ya saba zama da arna ya saba zama da yahudawa har suka birge shi ya ji daɗinsu ya natsu da su to sunansa ne zai zama na musulmi amma aikinsa zai zama irin nasu allah ya kiyaye muna roƙon allah allah ya gyara allah ya gyara mu masu biyayya ne a koda yaushe amma muna bukata muna roƙo gwamnati ita ma wa allah biyayya yadda muke mata biyayya ita ma ta girmama ubangijinmu wanda ya halicce mu domin girmama bawan Allah girmama mahallicin bawan ne wannan shine gaskiya in ka girmama dan mutum ka girmama ka girmama shi in ka girmama ɗa ka girmama ubansa in ka girmama bawa ka girmama ubangijinsa to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba koran almajiri ba bai taba koran mabukaci ba bai taba koran maroki ba ya wadata mutane da baiwarsa sallallahu alaihi wasallama wato baiwar annabi a wadace tafin hannunsa a buɗe ƙirjinsa a yalwace ɗabi'arsa a sauƙaƙe kuma fuskarsa a sake ko da yaushe fuskarsa a sake kuma annabi bai taɓa yin gori ba ba mu muka mai da kai haka ba da ba gunki kake bauta ba da ba kaza kake ba ba mu ne muka baka ba ba mu ne a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin baiwa har ma mawaƙi yana cewa wai tarahu iza ma ji'tahu mutahallilan ka annaka tudihi allazi anta sa'ilu sallallahu alaihi wai idan ka zo da maula ka zo kai maula gidanka ba abinci yarka za ta yi aure matarka ta haihu an kore ka gidan haya za ka biya kuɗin haya kuɗin da sauran kuɗin bukatu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai bari wani ya ji ba sai shigo da kai da baka idan yana gama baka wani ya shigo in yi wani irin murmushi da annashuwa to sai wanda ya shigo ya ɗauka kai ka bashi ba zai taɓa yiwa annabi ya ma baiwa wani ya shigo ya gane cewa ya baka wani abu sai dai iya zaton ko kai ka kawo annabi wani saboda daɗi da za a ga yana ji da annashuwa da walwala da murmushi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine shi ce minan nasi askha kaji wanda ya fi dukkan mutane baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan mutane yawan kyauta na'am
bal shi ce kai bar wannan zancen minan nasi ashja'u shine mafi jarumtaka mafi sadaukantaka daga mutane baki daya idan ka ga annaba a fagen daga za ka ɗauka kurman dutse ne kafaffe wanda bai san ruwa ko iska ko rana ba ko da yaushe yana wurin to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gida za ka ganshi ana ta abubuwa ana ta ga hakuri ga saukin hali ga idan ya ɗaura ɗamarar yaki ya zo fagen daga to za ka ɗauka kurman dutse ne la ya ta za'aza'u wa la ya ta zalzalu wa la ya khafu tahdidi wal wa'idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo fagen daga baya raurawa kuma baya girgiza baya tsoron tsawa ko narko wai a ce kafirai sun fi yawa su zo da yawa annabi ba zai ji dar a zuciyar shi ba ko kuma ya ga manya-manyan makamai ana daga su manzo Allah ba zai ji dar a zuciyarsa ba ko kuma a ce ai su wani jaruman duniya sun zo da wani da annabi ba zai ji dar makami ko yawa ko karfin jarumi bai gigita annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga yana jan yaki yana jagorantar yaki da ransa mai tsada ran da yafi kowane rai falam ya atruhum misla ruhi muhammadin yana kutsa cikin koran mutuwa da rayuwarsa fayalahu min imamin ma ashja'a madalla da shugabanmu wanda Allah bai sadauki irinsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ash-shuja'ul faridu was-sindidul wahidul ladhi kamalat fihi sifatu shaja'a wa tammat fi sajayal iqdam wa quwwatul ba's manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine gwarzan sadauki makadaici wanda duniya bata taba yin irin shi ba ko ba za ta taba yin irin shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a duniya shi kadai ne kuma ya zo ya iske mutane masu kama da dabbobi wurin kai farmaki larabawa ga ƙarfi ga jarumtaka ga taurin kai ga naci wanzu Allah sallallahu Alaihi suna tsakiyar bautar gumaka ya ce musu Allah ɗaya ne a cikin waɗannan mutane aka yi tagwagwar maya aka yi tagwagwar maya har annabi ya cinye su kaf ya gama da ƙasashen larabawa a cikin shekarun da ya yi ya shekara arba'in aka aiko shi ya shekara goma a makka yana kira zuwa ga Allah ya shekara goma sha uku a madina nawa kenan 63 to ka lura a cikin shekara 23 duk duniya ba lungun da ba a ji labarin shi ba duk duniya ka duba annabi nuhu alaihi salatu wasallam shekara 950 yana yawa wazi amma har yanzu ma akwai inda ba a ji shi ba ba wai tun a lokacin shi ba har yanzu ma akwai inda bai kai ba ka duba annabawa duka shekarunsu ga mai shekara 600 700 mai shekara 1000 amma annabi gaba ɗaya rayuwar shekara 63 ya yi amma babu lungun ɗakin da ba ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karaɗe ko ina manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana gabatar da kansa zuwa ga mutuwa da shi da sahabbansa masu girma baya tsoro baya razana baya firgita a tarihinsa sallallahu alaihi sallama ba a taba ana yaƙi ya juya baya ba gabaiki kurum gabaiki gabaiki haka yake kuma haka jininsa suke sai na hamza allah ya kara mar yadda an ce bambancinsa da sai na ali idan yana yaƙi baya waige bai kallon dama da hagu kafirin da ke gabansa kawai yake yankawa kamar kabewa tafiya yake kawai shi yasa aka mame shi aka jefe shi da mashi don ko shi wahashin da aka nemi ba ba sayyidina hamza kawai aka neme kashe ba, har da sayyidina ali ya ce wallahi ba zan iya wannan ya ce wannan wannan ya ce mutum kamar walƙiya yana gaba yana fada in ka biyo mai ta baya sai ka ɗauka dama kai yake fuskanta in ka biyo mar ta dama ko ta hagu za ka ɗauka ya san da zuwanka ya ce wannan ba ba ruwa na da shi hamza dai shine wanda in yana yaƙi ma rufai doki idan sa rufe yaki saboda fushi in sai na hamza ya fushi idan shi za ga bai gani duka kurum yake in yana in yana yaƙi amma sai na ali yana duka idan yana ƙara budewa yana ƙara hangi ta ko ina karramallahu wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai taba juyawa da baya ba ana yaki sallallahu alaihi wa alihi sallama shine har zaka ji shehu radiyallahu anhu yana masa kirari yana cewa wai tarahum ka annal mauta fihim hayatuhum wa aqaddumuhum khairul wara bi tabassumi idza ma wadisun kad hami laysa qa'iman maqamaka shafrun fil jiyush al aram rami sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato idan ana yaki in kaga annabi da sabai zaka dauka mutuwa ce rayuwarsu kaga ai tsoron mutuwa ake to idan annabi ya shigo fagen daga sahabbansa suka biyo shi kai za ka ɗauka waɗannan mutanen mutuwar nan ita ce rayuwarsu yasa duk jarumtar jarumi dole ji tsoronsu sallallahu alaihi wa sallama tarahum iza ma ji'tahum mutahallilan ka annaka tudihi allazi anta sa'ilu tarahum ka anna al-maut fihim hayatuhum wa aqaduhum khairul wara bi tabassumi
محمد كنز الله أعلى وأرفع محمد نور الله أعلى وأرفع
صلى الله عليه وسلم صلى الله تراهم كأن الموت فيهم آتهم وآتهم خير الورى بتبسم تراهم كأن الموت فيهم آياتهم وأبلوهم خير الورى بتبسم إذا موئيس قد حمل سقاربا مقامك شفور في الجيوش الأرمرمي تراهم كأن الموت فيهم آتهم وآتهم خير الورى بتبسم ففرق الجناد الكتائب فيهم يذوب لأغياب لهم كل مرسم ففرق الجناد ففرق الجناد الكتائب فيهم يذوب لأغياب لهم كل نظم تراهم كأن الموت فيهم آتهم وعقلهم خير الورى بتبسم إذا ما وئيس قد همي ليس قائما فقامك شفر في الجيوش الأمر صلى الله عليه وسلم فقامك شفر في الجيوش الأمر صلى الله عليه وسلم ألا إن الله محمد نعم.
كنز الله
ci gaba فألجوك إلا إله محمد صلى الله عليه وسلم.
وأزكهم نفسا لدى كل مغنم وأزكهم نفسا لدى كل مغنم فأقل لدنيا الناس عند نبينا فأقل بدنيا الناس عند نبينا فسيني وات الوجد أو وقت ما جميل فيودي ولا يبقي وغير منكس ترى كرم يدي بوجه مقسم أتيتك أتيتك يا خير البرية أنتني منالا جسيما من جواد مقسم صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أتيتك يا خير البرية أبتغي منالا جسيما من جواد مقسم طال مهاجات الأبيد جميعها الله أكبر.
وتعلم هاجات الأبيد جميعها أراني استلمت الكل من غير مسلم عليه صلاة الله الله ثم وعاشق عاشق ومن لها جات من المكرم وآل وأزهاب كرام أماجد نجوم الهدى في كل بدء ومختم وآل وأصحاب كرام أجلة نجوم الهدى في كل بدء ومختم صلى الله عليه وآله وسلم haka kadirin gidari lazim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tarihinsa ba a taba rawaitowa ya gudu daga wurin yaki ko so ɗaya ba ba a taba ba bai taba yin taku guda dan ya juya baya ba bai taba yi ba taku ɗaya ka san ko idan gumurzu ya gumurzu ko dan ka dan matsa ka shirya za to annabi bai taba matsa dan gaba kawai sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa kunna idza marra alba'su wa hamiyal wadisu ittaqaina bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama yakunu ahadun minna aqrabu ila al-adu minhu mu ake cewa jarumai amma idan kurar yaki ta yi ja tanderin yaki ya dau zafi da annabi muke yin garkuwa yace mu ake cewa jarumai amma idan ƙurar yaƙi ta yi ja ta murtike tanderin yaƙi ya ɗau zafi to da annabi muke yin garkuwa shi muke sawa a gaba muna duba mu ga muna hango kafa saboda in ƙura ta turnike to baka ganin gabanka ta turnike ba a ganin kowa to sai mu dawo bayan annabi muna shine garkuwanmu shi ko yana dannawa sallallahu alaihi wa alihi sallama ba wanda zaka ga yana gaba gaba yana kusa da makiya kamar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sayyidina Anas yana faɗi yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nas wa ashja'an nas wa asmahan nas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shine mafi kyawun halittar mutane kuma shine mafi jarumtakarsu kuma shine mafi kyautarsu ya fi kowa kyau ya fi kowa ƙarfi da jarumta sannan ya fi kowa kyauta da baiwa sallallahu alaihi wa alihi sallama minan nasi askha bal minan nasi ashjau ranan yakin hunain mutane sun gudu babu wanda ya tsaya a fagen daga sai annabi da sabansa mutum shida wani kauli an ce mutum goma sha ɗaya ne aka kashe biyar wata riya- riwaya aka kashe shida sai biyar suka tsaya tare da annabi kowa ya gudu amma manzo Allah yana ƙara dannawa yana ƙara dannawa sallallahu alaihi wa alihi sallama anan ne Allah tabaraka ta'ala ya saukar masa da faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa haridil mu'minina inda duk gaba ɗaya za su guduma kai ban yadda ka gudu ba ka ci gaba da yaƙi ni zan taya ka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana masa umarni duk inda za je yaki shi kadai Allah ya gayyata duk wanda kaga ya bi shi ya raka shi amma mutane su je ko kar su je shi kadai zai je da takobinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba sai wani ya bi shi ba zaka ji Allah yana ga masa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina wa galus alaihim kaga shi kadai aka ce ya kai wannan babban annabi ka yaki kafirai ka yaƙi munafukai amma yaƙin da bambanci waɗannan za ka yaƙe su da takubba waɗannan za ka yaƙe su da mudarati mudarati shi munafiki ba a yaƙa shi idan akwai munafiki a gidanku ko munafiki a zawiyarku ko munafiki a masallacinku ko munafiki a makarantarku kar ku kore shi in ya tafi sai ya ɓata zawiyar duka ko kuma zai ɓata makarantar zai je kuma ya muku kazafi da sharri su kuma makiyanku dama labari suke ne shi kuma in ya faɗa za ci ai ya san su ai ka san maki haka yake. ai ya san su saboda haka wai tunda ya san ku da abin da ya faɗa gaskiya ne so mu darati za a ringa mai a dinga dan janyo shi a dinga dan hikima da da a nuna ba a san munafincin da yake yi ba amma ana nuna an sani shi kenan sai ya gudu kuma sai ya je ya haɗu da waɗanda yake kaiwa abubuwan sai su ƙara ƙarfi sai ya kai musu asiran da ya sani sai suka yi da ƙarya da sauransu duk ya haɗa a ciki to shi yasa ba a yakan munafiki sai na ali yayi yayi annabi ya yaki munafikan ne ya ce a aliyu sai a zage mu sai a ce mun gama yakar kafirai yanzu kuma na gama ina yakar masoyana munafikan nan duk duniya suna ɗauka tare ake mu kadai ne muka san ba tare muke da su ka bar su Allah zai maganin su Allah ya raba mu da su Allah ya magance mana matsalar su to ka gani minan nasi ashabal minan nasi ashjau manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mai da kirjinsa garkuwa wurin harbin kibiyoyi da wurin sara da takobi ana harbo kibiya yana dannawa da kirji ana kawo sara annabi yana tura kirjin shi yana yana dannawa sallallahu alaihi wa alihi sallama wai sabai suka ce abin mamaki kuma ana yakin yana murmushi ba haka shi ya faɗa bai wa aqaddumuhum khairul wara bi tabassumi in ba nan ba ya taba yin murmushi a wurin yaki a wurin yaki ba kai ka san wannan yana da yaki ana yaki kana murmushi to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yaki sallallahu alaihi wasallam yana murmushi tarahu basimul muhayya dalqul waji sakinun nafs zaka ganshi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana murmushi fuskarsa tana haske yana murmushi yana sakin fuska kuma zuciyarsa a natse ba wani tunanin wai za wani abu zai faru babu ya yadda da Allah ya amince da shi lokacin da mushrikai suka lulluba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a yakin Uhud kenan a yakin Hunain suka lullube manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi sallallahu alaihi sallama yana dannawa cikin su yana anan nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib anan nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib anan nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya bane ni ne dan abdul muttalib ni ne annabi babu ƙarya ni ne dan abdulmutallib so da kowa ya gudu sai mutum biyar saboda haka kafirai za su yi kamar sun same shi ko sun kama shi amma a lokacin ke ƙara gama anan nabiyu la kazib annabnu abdulmutallib ba a taba ganin wani mutum mafi tsanani a wurin yaƙi kamar manzo Allah sallallahu alaihi ba a taba gani ba sabai suna cewa ba a taɓa samun mutum mafi sauƙi a gida kamar annabi ba amma ba a taɓa samun mafi tsanani a fagen daga kamar shi ba kaga sabanin mu sai mutum ya fito waje sojoji su sa shi tsallan kwado a sa shi birgima a kwata kaji ko yana kuka yana yana ba da haƙuri amma idan ya dawo gida ka ga shakunu Allah ba da kai kace ya dawo daga yakin biyafara a waje sojoji sun ladabtar da shi amma ya shigo wurin mata kuma yana shan kunu to manzo Allah sallallahu alaihi shi a gida ne yake da walwala da murmushi da da sakewa in aka zo fagen daga to duk jarumi in yi arba da shi sai ya san lallai ya haɗu da jarumin jarumai sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine har zaka ji shewa yana faɗa wa yawma hunainin farraqal jaysha wahdahu anan nabi kalal mustafa wahawa mugudibu akwai shi ko?
ويوم هنين فرق الجيش وعده أنا النبي قال المصطفى وهم مقلبون فآل أبا سفيان مئتا ناقة وسفوان حتى صار ممن تقربوا ومالك والعباس أقلاء منهم وألقمة النيل أداء فقربوا فكل له مال لحرف وإنما يغيرني من عزه ذا المحبب هذه صلاة الله ما سلامه صلاة وتسليم بها تقربوا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها نفس الأبيد محذب الله أكبر نفس الأبيد مهذب bal minan nasu ashjau sai wace kai bar maganan kyauta da baiwa da abin nan ya fi dukkan mutane sadaukantaka ai aqwahum qalban wa ajra'uhum fi halil bas manzo Allah ya fi dukkan halittar Allah karfin zuciya da karfin gadan baya da tsanani a fagen daga sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida wurin mata murmushi in suna yanka nama ma ya kama ya taya su ya zauna yana taya su abubuwan gida amma in ya fito waje haba malam duk wani jarumi sai ya daga hannu ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah Mm, mu kuma a gida sojoji a waje mata ai mana Allah ka ga mutum a waje ya ya ladabtu ya ya natsu amma da ya shigo gida ga yana zara ido ya kwalla da bokiti ya buga wancan ya buga kowa duk dai waye nuna matar fashi fa soja ne Allah ya kyauta to ويهدم للأهلين shewa ya ce to kun da ya ji na gaya muku irin haƙurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na gaya muku adalcinsa sannan na gaya muku irin baiwa da kyautarsa na gaya muku irin jarumtakarsa to ku natsu ku saurare ni yanzu kuma zan gaya muku irin ladabinsa irin kankan da kansa tawadu'insa saboda tsananin tawadu'i ma waya khadumu lil ahlina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hidimtawa iyalan gidansa har sai da Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa an tambaye ta aka cewa sai da Aisha ma kana yasna'u rasulullahi fi ahlihi ma kana rasulullahi yasna'u fi baitihi a wata riwaya fi ahlihi ma kana yasna'u rasulullahi fi ahlihi wai sai da gaya mana me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa a cikin iyalansa sai ta ce kana fi mihinati ahlihi ko kuma mahanata ahlihi mihinati ko mahanati ahlihi ya kasance a cikin hidimar iyalansa shine waya khaddimu lil ahlina riwaya sai da Aisha ce kana fi mihinati ahlihi ya kasance a cikin hidimar iyalan gidansa tace yaksifun na'ala wayar ka usauba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana dinke takalmi yana face riga idan takalminsa ya tsinke yana ɗinke shi idan rigarsa ta kece yana face ta kuma idan muna hidimar gida yana taya mu to kaji ustazu yanzu ka zauna ka taya matarka girki in ka fito waje ba ka shiga uku ba gajana ya zama mijin hajiya kuma kaji sunna kenan Allah sunna kenan wanda yake so yayi sunna sosai to yana da kyau ya rika zama iyalansa suna aiki yana taya su ya yanka musu kabewa ya yanka musu alayyaho ya kama nama ana yankawa amma fa yayi hattara in ba koyi shigo la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim labari zai canza to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa waya khadumu lil ahlina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin hidima ga iyalan gidansa yana ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana taya su hidimar gida duk aikace aikacensu yana yi wato yana ba su wani abu na lokacin shi shine waya khadimu lil ahlina manzo Allah ya kasa lokutansa kaso hudu ne akwai lokaci na farko ya ba Allah lokaci na biyu ya ba lokaci na farko ya ba Allah ta masu zuwa su fahimci addini ya ba su wannan lokaci na uku kuma ya ba iyalansa lokaci na hudu shine nashi lokaci na hudu shine nashi eh al-imam al-husayn alayhi salatu wassalam ya tambayi babansa al-imam ali ibn abi talib karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yace wai baba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama da ku a waje idan ya shiga gida ya yake a gida shi yasa a baya nake gaya muku cewa maulidi wajibi ne ga mumini saboda a nan ne zai samu yanzu kaga jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san shi sun zauna da shi kuma sun riga sun samu duk abin da tun a duniya ce su ne shugabannin samarin 'yan aljanna amma dukkan su biyun kaga al'imamul hassan ya je wurin kawunsa hindumnu abi hala ya ce don allah ba ni labarin sufofin kakana ya yake ya ce masa kana fahman mufahman ya tala'ala'u wajuhu tala'alu alkamar lailatul badri adwana min almarbu'i wa aksar min almushazzab kaza kaza kaza kaza har zuwa ya suku ashabahu wa yabda mallaki bis salami ya boye kayan shi yana ta ruwa sai wata rana kawai suna fira da dan uwan shi al-Imam Hussein sai ya ce ah kai ma naga kamar ka samu wani abu na manzo Allah ko ya ce kwarai ko ya ce karanta min in je karanto sai ya ce a ni na wuce nan ni na wuce nan sai ce ya aka kauce wurin sai ce ai ni bayan na ji wannan na tafi wurin babanmu na nemi labarinsa kuma a cikin gida ka nemi labari to me ya ce maka sai ce babanmu ya gaya min kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza awa ila manzilihi jazza'a dukulahu salasata ajza'in juz'an lillah wa juz'an li ahlihi wa juz'an li nafsihi summa jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas فيرد بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا yace aini na nemi labari ya gaya min yadda annabi ke in ya shiga gida wato in ya koma gida yana kasa lokutansa ne gida uku kaso ɗaya ya ba Allah kaso ɗaya ya ba iyalansa kaso ɗaya nashi ne a cikin nashin sai ya kasa biyu ya rike rabi ya ba wa manyan sahabbansa keɓantattu rabi irin su abubakar umaru usmanu aliyu radiyallahu ta'ala anhu ajma'ina sannan baya boye musu wani abu ko romo aka yi ranan ko wani abu aka yi zai fito da shi ce bismillah su ci abinci bayan ya ba su abincin jiki kuma ya ba su na ruhi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya umurci duk wani mai hankali duk wani mai hankali shi ma ya kasa lokutan sa hudu yadda annabi ke kasa lokutan nan nashi guda uku na ƙarshe ya kasa biyu to mu ma duk mai hankali a cikinmu manzo Allah ya masa umarni da wannan in ka duba can kashful albas an faidatul khatmi abil abbas shehu radiyallahu anhu ya kawo hadisin abin da yace wa alal aqili an yakuna arifan bi zamanihi mumsikan li lisanihi muqbilan ala shanihi wa alal aqili an yakuna lahu arba'u sa'atin sa'atun yuhasibu fiha nafsahu وساعة يناجي فيها ربه وساعة يفدي فيها إلى إكوانه الذين يبصرونه بأيوبه ويدلونه على ربه وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين شهواتها المباحة abin da ya ce kenan wajibi ga mai hankali ya zama yana da lokuta guda hudu lokaci na farko lokacin da zai wa kansa hisabi mutum ya zauna ya kulle ɗaki ya shuru ya ɗauko madubi ma in yana da shi ya aji a gaban sai ce to fa gani yanzu ni ne tanko ni ne tanimu ni ne mudi yanzu ni ne korau ko kuma yanzu ni ne barau to to ni a matsayina na musulmi yaya batun ibada ina yin sallar asubahi kuwa akan lokaci a jam'i ina yin azhar akan lokaci a jam'i ina yin la'asar ina yin magariba ina yin isha'i ina kula da dokokin ubangiji ina girmama iyayena ina san annabi ina yi masa salati duk sai abu wannan in ka duba da'a kaga ya cika sai kai godiya sai ka dawo ka ce to kuma abubuwan da Allah ya hana na bari kuwa sai ka fara dubawa akwai wuraren da in ka zo sai ka zub da hawayenka da kanka ce inna lillahi wa yanzu ni ne nayi wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akai kaza nayi kaza nayi kaza to sai kaga mutum ya fara jin tsoron Allah ya fara taka tsantsan to sannan kuma yana da kyau sai mutum ya duba ya ga suwaye abokan shi abokansa nawa ne abokansa goma ne eh to shi kenan wane a wace hanya muka haɗu da shi a gidan giya ko gidan mata ko gidan caca ko filin ƙwallo ko a majalisa a wane a ina muka fara haɗuwa a masallaci wane a zawiya muka wane a wurin maulidi muka haɗu da shi wane kuma na je ziyarar shehu wane ne muka haɗu to waɗanda kake gani wanda kuka haɗu da su a Allah sai ka ware su waɗanda kuka haɗu da su a shirme su kuma sai ka ware su dama ka rubuta a takarda sai kai kansilin nasu kai kaɗai a ɗaki wannan da wannan da wannan inda ina tare da su ba zan daina shan giya ba wannan da wannan da wannan ina tare da su ba zan daina neman mata ba wannan da wannan da wannan in ina tare da su ba zan daina zagin bayan Allah waɗanda Allah ya yarda da su ba saboda waɗannan aikin su kenan su suke koya mu sai kai kansilin nasu waɗannan kuwa in Allah ya da ina roƙon Allah ina tausiri da annabi Allah ya ƙara min san su domin waɗannan mutanen haɗuwa ta da su ya taimake ni kaga kawo kanka hisabi to lokacin ka na farko kenan lokaci na biyu kuwa kashe waya zaka ka kulla ɗaki in ba za ka iya kashewa ba so da kana tunani kamar wasu 'yan daloli za su shigo kuma in ka kulle ba labari eh sai ka ba wani sai ka ba wani idan imaninka bai karfin da zaka kashe ba cewa ko ka kashe in Allah ya rubuta za su zo za su zo sai ka ba wani wakili amintaccenka ko ɗanka sai ka ce masa akwai wasu mutane muna harka da su za su iya kirana amma ni ina da uzuri babba ka rike duk wanda ya kira ka amsa ka ce kiran lokaci kaza sai ka shiga daki ka kulle awa ɗaya zaka ba Allah awa ɗaya shi ma wancan hisabin da zaka yi kanka awa ɗaya kana da lokaci kana kallo awa ɗaya na cika shi kenan sai ka bude ka fito shi ma Allah ka bashi lokaci awa guda in lokacin nafila ne ka fara da nafila tukuna dama da alolarka ka dan karanta ko da wasu ayoyi ne ko wasu surori sannan ka yi ambace shi ka tsarkake zatinsa ka yi munajati da shi karka ganawa da shi awa guda za ka ce Allah wannan lokacin naka ne ba iyayena a ciki ba iyalaina dukiya ta ma na batta waje sai yadda kai da ita yanzu Allah gani Allah ba abinda nake so in ba kai ba Allah na yadda da kai Allah na amince da kai Allah kai wannan awa guda to idan ka fito lokacin ka na uku kuma ana so ka ba mutanen kirki abokanka ‘yan uwanka, Allah zina yi basiru naka bi uyubi nafsika, wai dullu naka ala rabbika, waɗanda suke nuna maka aibin kanka. Ka sa akwai mutane da yawa a wannan zamanin ana ma'amala da su abokai ne ba ‘yan uwa ba ne na Allah. Amma za ka ne mutane mutum ya ce, ai ‘yan uwana ne na Allah, ɗan uwanka na Allah ba zai iya zagin ka ba, ɗan uwanka na Allah. Sau da ka a wannan zamanin da yawa mutanen da ake tunani wai ‘yan ɗariƙa ko ‘yan faila ka aje su a matsayin abokai. ka sa su za su yaudare ka kawai karka cewa yan uwanka ne har ta kai za ka iya gaya musu sirrin ka ko a ka zama mutum mai hankali dan uwanka na Allah idan ya ji wani mugun abu a kanka to zai ji ciwo a zuciyarsa kuma zai gaya maka ya ce wani me ke faruwa ne wallahi an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce me gaskiya wannan magana ya ce a ina kaji wannan zance wani ne zo ya gaya mana wani ne ya zo ce wai kai kaza kaza kaza kaza ce wallahi ƙarya yake kaji kaji yadda watakila wani abu ne ya faru sai shi wancan bai ji daɗin abin ba sai ya je ya nemi wasu mutanen kirki sai ya je ya canza abin to idan har suka yadda abokai ne ba yan uwa ba yan uwanka na Allah su ne abin da ya dame ka ya dame su abin da ya faranta maka ya faranta musu abin da zai cuce ka su ma ya cuce su waɗanda idan suka ganka za su yi murna da kai sannan in kana na mara kyau za su gaya maka cewa ne da ka kiyaye sigarin nan ka daina sha me yasa shekaran jiya muna zaune wani ma muna ji ba wai sigari ya ce shi wuyuyi ma ya ce kana sha ba kuma laifin ka ne da baka sha sigari ba za a ce ka sha wuyuyi ba in baka bari ba gobe giya za a ce ka sha so ka bari kaga tarayyar mu ta Allah ce wannan ba zai cuce ka ba a cikin lamarin Allah amma wannan ba sifofin mutanen Allah ba kabar wannan ba tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu to sai ya ji ko da yaushe ba za su gaji ba suna gaya mai gaskiya in suka ji mummunan abu za su gaya masa amma a yanzu zamanin mu fa idan aka ji labarin ka kyakkyawa sai a shuru a makanci kuma ka ce yan uwanka dan uwanka ya ga alkhairinka ya makanci ya ji labarin alkhairinka ya kurumci bakinsa kuma ya bebance daga ya faɗi alherinka amma ya ji jita-jita mummuna a kanka idansa ya buɗe waɗannan za ka riga a kai ma ka zama mai wayo mai hankali ka dinga tafiya da su yadda suke tafiya da kai karka kuskura ka shige cikin haske ka ɓace ba wanda ya sani in sun yi dariya ka yi dariya in an yi kuka ka fashe da kuka kayan in suka yi ihu kai ƙara Mhm. in suka nuna bakin abu suka ce baki in suka nuna farin abu suka ce baki ka ce wulik wannan shine gaskiyar zance a cikin Allah kuma kana wuta saboda koda ta kwabe ka kafu zaka iya fada kowane iri ka tafi da mutane duk mutumin da bai son ya ji alherinka amma yana so ya ji sharrinka to ka tafi da shi yadda yake so kar ka taba nuna wai kai kaza kaza kaza kaza a amma ka san ka zama ala basirati in za ka yi mu'amala da mutane ka zama kana da damara kana da shiri kana da kowane irin makami kana tafiya in suka fahimci cewa wannan fa ya fahimci mu, bari mu far masa ka riga ka gama shiri za su ga wani irin yakin da tunaninsu bai taba ba su akwai wani jarumi da zai iya wannan ba haka ake kai ta zikiri kai ta zikiri kai ta ibada kai ta ibada kuma a waje kana ka- tafiya kamar wawa mutane suna mai da kai wawa kana zuwa ana kana tafiya ai zage ka ai ta maganganu kanana kanana kanana ka zo kuma ai dariya ka nuna baka san komai ba to wannan shine lokacin ka na uku lokaci na hudu kuma ana so wannan naka ne lokacin da za a binci ka yi bacci ka huta a lokacin iyalinka lokaci na uku shine lokacin da zaka ba iyalinka shine zaka zo ka duba karatun yara kananan yaranka ka duba tarbiyyarsu ka yi firar da su ka gane irin ladabinsu ka ci abinci da su ka ga waye zai sa hannun hagu yaya yanayin ladabinsu ya ka rika lura da wannan da kyau saboda ka ba su tarbiyya mai kyau su kuma iyalai ka ji yaya abubuwa me yake tafiya me babu a gida menene ake bukata ka ba su haƙoƙinsu na aure to sannan lokacin ƙarshe shine lokacinka sai kai ma ka ka yi amfani da shi kuma ka ba mutanen kirki rabi ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaydan wa farrij karbahu abadan ya man la shabiya lahu aqal wala niddu anta al-qiyasu li kulli khaifin wa jalil ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij لأمة خير الخلق جمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آله أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين